أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله كامدين الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ هجرنا في هذا المحضر فلتعشي بنزلة تعبدنا بالزفر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah yau muna ashirin da biyar ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina dubu daya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da biyar ga watan hudu a miladiya dubu biyu ta ashirin da hudu insha Allah za mu ci gaba da tafsirin Qur'ani a mu tashi a faɗin Allah tabaraka wa ta'ala hafizu ala salawati wa salatu wusta wa ummu lillahi qati Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa hafizu ala salawati wato ku kiyaye a bisa salloli guda biyar ku ba da su a kan lokutan su wa salatu wusta da kuma sallar tsakiya wato wannan an ambace ta saboda girmama ta wasu malamai suka ce hiyar asar ita ce sallar la'asar wasu suka ce hiyar sulh ita ce sallar asubahi wasu suka ce ita ce azhar wasu kuma suka ce ba wannan bane ba akwai dai maganganu da yawa awjaba Allahu ala hadhihi al-umma as-salah Allah ya wajabta wannan al'umma sallah والواجب من الصلاة هي خمس صلوات واجبي daga salloli sune salloli guda biyar wanda ana yin tsakanin yini da kwana wanda wannan aya ta shirya zuwa gare su tana cewa hafizu ala salawati wato ku kiyaye salloli wasalati wato ku kiyaye salloli yace jam'u an ce wasalawatu ana nufin jami'i yace wa aqallu jam'i talata karancin jam'i kuma guda uku ne wa salatu wusta adakum alaiha as-salatu wusta ita wa salatu wusta mukhtalifun fiha ita wannan salatu wusta an yi sabani a cikin ta Allah yake wa qumu lillahi qanitin ku tsaya dan Allah kuna masu kankantar da kai wasu malamai suka ce qanitina ai sakitina wato da a sun kasance ana sallah ana maganganu ke za ku je ka san maka lafiya an zo sallah ne wallahi mun zo sallah to to to illa a cigaba da sallah haka dai ana sallah ana magana sai zanto da aka saukar da wannan aya wa qumu lillahi qanitin to nan sai ce aka umarce mu da yin shiru to daga nan ana sallah ba a magana قال الرسول من لا ينكر صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة شغلا lallai a cikin sallah akwai wasu abubuwa masu ɗauki hankali ka zo ka fara sallah lissafin da bai zo ma zai rushe wani sa'i wani yana jin liman Allah ji kawai yake liman ya assalamu alaikum daga shiga sallah ba bai san me akai ba kawai yana liman assalamu alaikum shi ma zai sallama kaga kaga shuru shuru kenan wancan abun ya ɗauke maka hankali wancan ya ɗauke maka hankali su salloli guda biyar suna kankare abun da ke tsakanin daga azhar zuwa la'asar ana kankar zunubin da yake tsakani in ji annabi Muhammad da za ka na jibabi a hadikun manzo Allah yake ta sallallahu alaihi wasallam yanzu idan a kofan ɗaya daga cikin ku akwai korama wato wani kogi a ce kullum zai yi wanka sau biyar shi wannan mutumin hal yabqa zalika min darni shay shin wani abu na dotti zai rage a jikinsa a ce kullum ga kogi a kofar gidanka za ka shiga ka yi wanka sau biyar shin akwai wani abu na dauda da zai rage a jikinka qalu la ya rasulullah sabbin suka ce ba daudan da zai rage a jikin mutum ya ma'aikin Allah manzo Allah ya ce kazalika salatu kam haka nan salloli guda biyar suke suna kankar zunubin da yake tsakaninsu Allah tabaraka ta'ala ya yi magana da annabi Musa qala lahu ya annabi Musa ata Muhammad yace uti Muhammad zan ba annabi Muhammad da al'ummarsa wata sallah raka'an ta hudu ne ita ce kuma sallan azhar a raka'an farko a gafiru lahum jami'a khatayahum zan yafe musu dukkan zunubin zunubin su idan suka yi raka'a ta biyu tastaghfiru lahum malaikatu malaiku za su nema musu gafara kuma ka sani wa man istaghfara lahu malaikatu duk wanda malaiku suka nema masa gafara la u'azibahu wannan ba zan masa azaba ba wa fi salisati a raka'a ta uku na azhar tuftaw lahum abwabul janna za a buɗe musu kofofin aljanna wa yustajabu lahum du'a an sa musu kuma addu'o'in su wa fi rabi'ati a raka'a ta hudu yace ulizu alaihi marjuwani zan saukar musu da yadda ta zan halatta musu yadda ta fala asqatu alaihim ba'du baran sake fushi da su ba to wannan ba karamin fadila ce Allah ya wa al'umma ba ya ba mu sallan azhar da la'asar da magariba da isha'i muke yin su mu ce alhamdulillah ko babba ne ko wani babban mutum na duniya ya baka daman ganawa da shi ko da a sati sau ɗaya ne alhamdulillah ka san ne ba za ka dawo haka ba ballantana Allah ya baka dama almusallim na ji rabbu shi ne sallah yana gana da ubangiji ne sai Allah ya baka dama a yini ɗaya yini da kwana za ka zo ku gana sau biyar sau biyar wato mu yanzu kusan muna wasa da sallar ne sai zan so sirrin sallar duk ba mu samu ba sirrin sallar duk ba mu samu ba akwai ana ba da labarin wani majalul leda ya zo shikenan yana ta leke leke yana ta leke leke to akwai wani mai sallah da idan da sallah sai ce kai to tun da azu ina sallah ina gani kana ta leke leke kana ta leke leke shikenan fita ina layi ban san ka ba me kake ce wallahi sallah yake kace kana sallah ka gani yace ikon Allah a irin wannan gida da aka ce na akwai budurwata akwai cikin wannan gida da akwai gidansu to shi ne da nazo ina ta ta ina zan ji kanshin ta wallahi ban san ka ba yace na kare a cikin yarinya ta budurwata ban san ka ba kai kuma kana gaban Allah kuma ka ji ni haka gani to sallolin namu dai malam sai dai Allah ya karba ya Allah ya karba malam Allah ya karba wani bawan Allah suna sallah da matarsa babban wali shikenan bayan sun idar sai take cewa a kaga ikon Allah sarki ya dawo kisha sarki ya dawo kisha baka ji goje daga raya ana ta an zo a wuce ba ita kina sallan kika ji wannan to sake sallan ta ki sallan shi wallahi ba shi ba to to gaskiya mu in ka kwatanta da irin sallolin da ake yi irin wanda muke karantawa da irin sallolin da muke yi ka abin ba sai addu'a ba a sai addu'a imamu al-tiyo bai karfe ya shiga kafansa ya za a yi ya za a fidda wannan karfe mutanen su suka ce a ku kwantar da hankali ku bari sai ya fara sallah nan ku da ya shiga sallah aka zo aka tsaga wajen aka fasa aka ciro wannan abu aka yi treatment din wajen bai san ma an yi ba ana gaban Allah ba ya san lori mu suke da su sun naka wani su ɗaga ma hankali ba ya ce to shi ne malam ta abu shi ya zama malam wani iri malam to shi za ka nuna namu gaskiya sai dai Allah ya ku eh Allah ya karba mana amma lalle lalle yadda dai waɗannan sun karɓi kai sallah in ka in ka hada da samun kan to sai dai addu'a to shine Allah ya kita fa in kibtum idan kun ji tsoron addu'i
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون الله أكبر فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa fa in kiftum idan kun ji tsoro min admin daga makiya aw sayyidin ko kuma igiyar ruwa aw sabu'in ko kuma namun dawa to duk waɗannan abubuwa ne waɗanda za su tsorata mutane ya zanto an yi abun ba yadda ake so ba to in kun ji tsoron waɗannan abubuwa to farijalan za ku yi sallah a halin tafiya kana tafiya kana sallah kana tafiya kana sallah an ce rijalan dan ƙoraji ne ai mushafi kuna tafiya auru kubanan ko kuma ai sallah ana kan abun hawa sallan tsoro kenan akan abun hawa wato wato malam lamarin sallah yana da girman gaske lamarin sallah ba yana da girman gaske sallah ce ba aka bi mutum aka ce za ka yi sallah kana tsaye in ba zai yiwu ba to ka jingu da garu ka yi sallah in ba zai yiwu ba ka zauna ba ka jingina ba ka yi sallah in ba zai yiwu ba ka zauna din ka jingina ka yi sallah idan kana zaune kana jingina ba zai yiwu ba to kwanta a gefen daman ka yi sallah in ba zai yiwu ba kwanta gefen hagu ka yi sallah in ba zai ba kwanta kan bayan ka kai sallah sallah ta zama in dai kana cikin hayyacinka ba dauke ma sallah ba a dauke ma sallah ba in ka ga an dauke ma sallah sai dai in ba ka rasa hankalinka ko kuma ba abin da zai iya motsi a jikinka malamai suka ce kai in za ka iya gane wanda ya shigo da wanda ya fita na ko da ido kai sallah ya da ta samu kai sallah saboda girman sallah amma ka duba yanzu lafiyar mutum kallon yana wasa da sallah kuma duk da kake da ana ta a kiyaye sallah a yi sallah a yi sallah ina ba fa ana magana da wanda sai ya ga dama ke yin ta a ana magana da wanda in ya ji Allah ya kira sallah ma'ana ladan ya kira mazu zai bar duk abin da yake yi sallah wannan da shi ake magana shi ne mai sallah amma wanda ana kiran sallah ko oho wataƙila an nufta ƙasa bai ƙare ba wataƙila ana kallon fim ba a gama ba wataƙila wani abu dai shigulan ya aibe shi bara a yi sallan ba sai an gama wancan to wannan ba da shi ake magana ba da shi ake magana saboda haka mu tsaya da sallah ya kuwa kai mu yi wasa da sallah manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam al'ahadun nabi bai na bai na masara wato alkawarin da yake tsakanin mu da su shine sallah fa man taraka faqad kafara duk wanda ya bar sallah ya kafar kuma ya ce sallah alaihi wasallam farkon abin da za a ma bawa hisabi shi a ranar alkiyama sallah idan ta yi kyawu shi nan aflaha wa anja mutum ya rabo ta kuma ya tsira idan ku aka samu kallolinka an samu matsala to nan fa za a fara lalle wasu ayyuka kana lafiyar filu ne kana kaza kana kaza da an samu matsala ma da shike sai mun kudi ya kade mala saboda ka dan uwa mu yi sallah kuma mu yi sallah musamman a cikin jami'i a cikin jami'i ba a faduwa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce Allah kan turo mala'iku su duba zuciyar jema yaya sai a same shi a tafi kasuwa sai a duba sawun gaba a duba su ma duka kowa na harkokinsa ba wanda yake tare da Allah duba sahu na biyu na uku sai an kai na karshe dukka mala'iku su ce ala wayannan fa kawai tsaye suke amma gaba ɗaya su da zarkokin su ba wanda jikinsa zuciya take tare da kai shi kenan idan ya zama haka to shi kenan sai Allah ya ce to dan wa suka taru Allah sun taru dan kai ne shi kenan kawai na karba to haka in dai jam'i ne ba za a faɗi ba amma fa ba jam'i ba ka zo ka yi kai kadai a ce za a duba tun tsarki tun ma wankan da na ba tukuna a dawo wannan tsarki na istinja'i a dawo za a duba alwalanka da za a duba ya kai ruku'u ya ya huzurul qalbi a cikin sallah ya khushu'i ya khudu'i to malam sai kaga kafin a baka lada ɗayan ma abun ya zama aiki saboda haka ɗan uwa mu kula da sallah mu kula da sallah sosai sosai Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon tsayawa da sallah shi ne Allah yake cewa idan kun ji tsoro ya zanto ana cikin yanayin tsoro makiya sun sa ku a gaba ko kuma yanayin ruwan sama ko kuma namun dawa to sallan nan ko ana ko ana tafiya za a yi ta ko ana gudu akan dawakai za a yi ta kawai ruku ko imani kai zaka dinga alaman kayi sujada alaman kayi ruku alaman kayi kaza kana tayya kana kaza aka raga masalla yace yanzu da lika yace ayi salli rakiba ayi salli mashi wa yatakallam kuma kana magana ma to ai ya kama dole ne bai da kiyya yace fa idza amintum amma in ka samu aminci min alkawfi daga tsoro fadkurullaha ai ku yi sallah kama allamakum kamar yadda Allah ya ya sanar da ku kamar yadda Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sanar da ku kamar yadda kuke ji a wajen malamai malam ta kunu ta alamun abinda da ba ku kasance kun san shi ba ba da ba ku san me farillan sallah ba ku san me haƙoƙin sallah ba ita as-salatul wusta ita sallan salatul wusta ita ce afdalus salawat alkam ta fi dukkan salloli guda biyar ɗin an koye ta a cikin salloli shi sa wasu ce a zahar wasu la'asar wasu magariba wasu isha'i wasu asubahi an koye ta saboda da su hafa zuzu dan a kiyaye da ni salawa dukkan salloli dan a kiyaye dukkan salloli guda biyar ɗin kar a yi wasa da su kamar yadda aka koye daren da ya tuni kadiri a cikin watan ramadan wani ya ce maka ashirin da ɗaya wani ashirin da biyu wani kaza wani kaza haka aka koye saboda ne saboda a girmama a raya dukkan dararen wato watan ramadan kamar yadda kuma aka ɓoye waliyi a cikin mutane waliyi sai ka taka shi baka sani ka ci mutuncinsa baka sani ba to da aka ɓoye shi wai so an ka girmama kowa wannan da kake gaba da shi baka sani ba shi da kuma waliyi ne an ce wani malami ya kasai ta sosai ya kasai ta sai aka aiko a gidan sarki cewa ana bukatar ya gushi sai ya ce wa sarki ba zai zuwa al'ilmu wula wala yi wala yi ilimi kina a sama ba a ɗauka kan ilimi ya ce ba zai zuwa sai wani babbajen sarkin sai ya zo tare shi yace ya sarki yana kiran ka ba za ka zo ka ba sai ce baran zuɗin ba sai ce to ya na san kurinka kurinka ran kaza da kaza da kaza kaga annabi Muhammad ina ka san wannan sai ce ai ba abin da zai faru a duniya a yanzu wani ya gama ga Allah ko kaza ko kaza ko kaza ban sani ba wannan zamanin gaba ni ne kuɗi na wannan zamanin amma ni ina cikin fada wani sarkin na ɓoye kai na ba wanda sai sai ne za ka ɗin girman kai ka ɗaura kanka shi da Allah kai hakuri kai hakuri wai gani ne kamar na ɗan samun fara samun wani matsayi a wajen Allah to na ka barin kuma yana ita ai ba haka ake ba kawai wannan wancan daban wannan kuma daban kar in girman kai kaga shi yana ga nan ya fara samun wani abu da bai san manya-manya suna ma fadar su ne dogara ba ana walakanta su a sani ko da ka bayan Allah na da kowai kai ake yi da za ka rifa sharifai da ake cewa da waliye waliye da ake cewa na yanzu wallahi na da sai a- ba sa so ko da wasa to amma yanzu ke ya dawo kayan neman kuɗi neman abun duniya shi ke nan suka ga kowa mana wanda ma jinin ne ya faɗa wanda ma ba jinin ba ne faɗa abin suka ce da tura a gane ma waye na gaske zai zama yi to kowa dai ka girmama shi saboda baka san me matsayin sa a wajen Allah ba galibi waɗanda ake tsammanin su din ne zai zama su din ba wanda ake tsammanin ba su din ba ne zai zama su din wani ba Allah kina gaya mini wato a wata tsangayar su wani babban malami ya jima yana roƙon Allah Allah ya nuna masa annabi Isa alaihi salam Allah ya nuna masa annabi Isa Allah ya nuna masa annabi Isa yana ta addu'a yana ta addu'a wata rana sai annabi Isa sai ya zo kofar gida kofar gidansa kenan yace a ji a kira gwani aka je aka yi sallama da gwani a sha'i gwani ba yadda za a yi fito yanzu ya riga ya shiga aiki a je a yi sallama da gwani a ce ana kiran gwani sha'i gwani ya riga ya shiga aiki ba yadda za a yi yanzu yanzu shi kenan su ya samu wani gamji kuma yana ta karatu a kofar gida yana ta karatu sai ki to kai ina almajirinsa ne ya ji to zo harka ne ya raka shi sai da suka fita bayan gari shi ke nan sai ce mata me kake nema ne a wannan kofar gidan kake zaune to na qur'ani nake so in hada shi sai ce to bude kayanka sai bude kayan sai shafa kayan sai ce in dai dan qur'ani ne ka tattare na ka yana kamar wajen qur'ani amma Allah mun ce maka shi ka hada shi yace dan Allah ka kuma waye ne sai ce malamin naka nan ya jima yana roƙon Allah Allah ya nuna masa annabi Isa to yau na zo har gida kaga na an aika an ce bare samu fitowa ba to shi ne sai na ga ƙarshe da abin rabon ka ne shi sa sai na baka shikenan yace amma in ya ya fito ka ce to na gaishe ka ce annabi Isa ya zo har kofar gida amma bai abu nan saboda haka addu'an da yake bari inda da annabin ya zo kofar gida nan ai malamin da ya fito da shi almajirin da ya dawo ya gaya masa yadda aka yi sai faɗi su ba to abu ne wanda ya ke kara bakwai yana nema ko bai taɓa gaya wa kowa ba bai taɓa gaya wani ba sai ga shi abun ya zo har kofar gida kuma an samu matsala shi sa kar mu dinga ɗaura wasu dokoki ba za ka fito ba sai kaza sai kaza sai rabon naka sai ku sai wuce ka abin da kuka ke nema sa to saboda haka Allah ya sa mu dace Allah ya taimake mu to haka aka koyi wato waliyi a cikin mutane saboda ka girmama dukkan mutane yace kuma haka aka koyi sa'a akwai sa'a da manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ran juma'a duk wanda ya dace da wannan sa'a wannan awa ɗayan yana addu'a to Allah zai ansa addu'a ta sai aka boye wannan ranar saboda saboda a girmama wato a yi ibada a duk wannan ranar gaba ɗaya haka kuma aka boye ismul azam a cikin sunaye saboda ne saboda ka girmama sunayen Allah gaba ɗayan to haka nan aka boye ibada karɓaɓɓiya a cikin dukkan ibadunka wacce ce karɓaɓɓiya ce aka boye saboda saboda kowace karka yi wasa da ita salon mai kwaɗayi cikin aikata alkhairi amma an gaya maka wani malamin yana gaya mana ya ci kaga dukkan saloli da muke dukkan saloli da muke ce guda ɗaya kawai Allah zai karɓa ɗaya ce kawai Allah zai karɓa to wacce ce baka sani shi sa ake so kowace ka yi ta da kyau wajen shi bai da na ji wannan magana ya ce sallah ɗaya kawai ita Allah yake nema ita zai karɓa to wacce ce to baka sani ba sujada kawai kowace ka tsaya ka yi ta da kyau baka san ko ita bace ko ita bace saboda an boye ibada za a karɓa a cikin ibadunka saboda saboda ka kyautata dukkan ibadun to wannan shine yace ya zo an ce sallah asubahi ne wannan shine maganar Imam Malik saboda tana da nauyi a bisa rayuka saboda lokacin bacci ne wasu malamai sun ce lokacin wato la'asar ne lokacin la'asar ne wannan kuma maganganu hadisai sun zo da yawa akan cewa la'asar ɗin hadisai da yawa saboda wata rana wanda Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin wato yakin kandak yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallan azaba shi da jama'a sai suka fuskanci wato wato tonan wannan gwalololi ana ci gaba da tono har rana ta faɗi ba a samu dama an yi azhar al'asar ba shine manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam mala Allahu quburahum wa buyutahum nara Allah ya cika wato kaburburan waɗannan kafirai da gidajen su da wuta saboda shagaluna an salatul wusta sun shagaltar da mu daga salatul wusta to nan sai zanto malamai suka ce to wannan tunda sahihin hadisi ne to sallar asar ita ce salatul wusta Allah ta'ala ala الذين يدركون
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم الله أكبر الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم Allah tabaraka ta'ala yake cewa waɗanda suke rasuwa daga cikin ku su bar wato mata to su mazaje din su yi wasiki ga matayen nasu a ba su wani abu a wanda za su zauna tsawon shekara wato idda a farkon musulunci mace za ta zauna shekara guda ne gaira ikrajin ba kuma fita tana wannan wajen ba fita tana gida ba fita amma wannan aya an yi wato an soke ta sai zan kuje ana karanta ta ana samun lada amma hukuncin ta baya aiki da ayat da muka karanta jiya ita fa in karanta in sun fita da kayukan su falajina alaikum babu laifi a gare ku ya ku waliyan wanda aka yi rasuwa wato wanda ya rasu fi ma fa Allah cikin abin da suka aikata sai an fitihin nan a kayukan su ne ma'arufi na daga wato ado da barin wato takaba din da yankewan wato nafaka wanda kuke musu wallahu azizun Allah mabuwaye ne a cikin mulkinsa hakimun gwani ne sai sun yi cikin abin da yake ita wal wasiyatul mazkura mansuka wato wannan wasiya da aka ce mutum in ya zo rasuwa zai ce to ga abinda za a ware wance in za ka zauna shekara guda wannan an soke shi da ayan miras ayan gado sannan zama da suke shekara guda shi kuma an soke shi da arba'at ashirin ma'ashara ma'ana wata hudu a da kwana goma wanda ya wuce yace wa sukuna sabitatun laha amma dai wato sukuna a bata wajen zama dan ta yi takaba na wata hudu da kwana goma wannan kan malamai sun ce ko da ma gidan haya ne kudin hayan ya kare to ya kamata ko ya wajaba ga mutanen anguwan a hada a biya ta zauna dai a gidan ya zanto ta gama takaba a gidan to in ta gama shi kenan sai ta kuma ya ta yi gaba to wannan shi ne نعم
وللمدلجات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون الله أكبر وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون الله تبارك وتعالى يكتوى وللمطلقات متاع بالمعروف wato mata'un jiyar da daɗi ka bata wani abu wato haƙƙi ne wajibi ne akan masu tsoron Allah da mutallaka ce ga waɗanda aka saka a wato jiya mun yi bayani akan waɗanda na an farlanta sadaki ba a farlanta sadaki ba ko kuma an farlanta sadaki to wannan kuma wacce kawai aka saka mu yanzu ba ma yin ta amma kuma duk da dai dama bangaren wato man malik su ne suka ɗauki abin a matsayin mandubi amma lalle lalle wasu kamar mazhabar imamu shafi dole ne ma in dai ka saki mace ba kawai takarda za ka ɗauka ka miƙa mata ba in gidanku a wani in gidanku ma babu in za ka sake ta za ka tafi kasuwa sai ka je ka samu a san ba kamar guda uku siyo kayan ta da shafe ka nemi kuɗi kamar dubu talatin shi ke sai ka zo sai ka haɗa takarda sai ka ce musu ga wannan na ma ko ba koran da za ka yi ba a gidan za ka zauna ka wannan shi ke nan yadda ɗauki turaren da kai su ɗinki kai su ɗinki aka mada ɗinki ga dama ta ba da kuɗi shi ke nan sai ta taɓa ado da turaren ka da yi kwalliya sosai ko kuma ba dama ka kula da ba kai ka fiye da ba ai dama Allah ya hana kar a fudda ku a gidan su zauna a gidan ba su zama a gidan in dai saki ne rajai to zauna a gida shi ke nan kan gida ka fita kana kallo to kuma don to kuma ka to kai ka fita to kame da to da ba abin da yake doke idan kuma kana kallo a hakan duka hakura ta gama sai nan tattara ta gidan amma dai wannan jin daɗi dole ka je da sai wannan daɗin dole a ɗauko wannan abun ke tsanin a mata amma munan da ke a ɓangaren mazhabar da muke kai ta imam malik sun ɗauka mandubi shi sa ma da yawa ma ba a bayi Allah ya wani mutallaqati na ga matan da aka saka mata a ba su abin da za su ji daɗi da shi bil ma'ruf da kyautatawa gwargwadon ikon ka wannan haƙƙin alal muttaqina wajibi ne akan masu tsoron Allah Allah kararahu Allah ya maimaita wannan ne ya ummal mammusa mamsusa da Allah saboda Allah ya game wacce aka shafa da wacce ma ba a shafa ba domin ayar da ta gabata ta tsaya ne akan wacce ba a shafa ba kazalika kamar haka ne kamar yadda Allah ya bayyana muku abubuwan da aka ambata ya bayyana lakum ayati Allah ke bayyana muku ayoyinsa ko mai dalla dalla da Allah kun takiluna ko za ku lura ku gane yadda Allah yake nufin ku da rahama yake son ku da jin daɗi yake son kuma da ku tsira duniya da lahira na alamtara
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله أكبر ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم مروح حذر الموت wato Allah tabaraka ta'ala yake cewa alam tara wannan istifhamu ta'ajjubun wato tambaya ce ta mamaki shin baka ga waɗanda suka fita daga gidaddajinsu wun kulubun su dubbai ne suka fita wato su malamai sun ce sun kai arba da aladin sun kai mutum dubu hudu wasu malamai suka ce a sun kai mutum dubu takwas wasu suka ce a sun kai mutum dubu goma wasu suka ce ma sun kai mutum dubu talatin wasu ma suka ce sun kai mutum dubu arba'in wasu ma suka ce kai sun kai mutum dubu saba'in suka fita daga wato garinsu daga gidan da jinsu suka gudu hadarar mauti saboda kansu mutu wato annoba ne ya zo ya mamaye garin nasu ya mamaye kasar tasu sai mutuwa ake sai sai mutuwa ake sai wani yake ba mu labari wato dole wani sai a gudu wa mutuwa ita kuma anan gola da kai wannan abu wato rasuwa ne mutuwa ne mai wannan gidan haka sai ya rasu ya rasu aka zo aka yi makoki aka abu da aka ɗauka aka ja aka wani ruwa ce gari na gefen haka sai shi ma ya rasu shi kenan nan ma aka tashi da alhini aka yi sallah aka binne shi wace gari na uku shi ma sai rasu ikon Allah ikon gari shi kenan nan ma aka tashi ya za a ya za a ikon Allah aka ɗauka ai wannan na hudu ya ce bai bari ya kwana a wajen ba sai ma da ku kai da kuɗi kamar da kai a to abu ya biyo layi kaga a ce hada ke za a hada kaga ba za a yi kashi wanda ke bada ke mun Allah malam mai sunan kare ba idan sunan sharu amma shi ma yaro eh yaro su daga baya amma ya kace masa kar ka tashi shi wallahi wallahi bai fara gidan tun da abu ya biyo layi shi wallahi bai fara eh zan canje kwana ma bai tarbo shi kenan maza ya daskare ku Tiyoji ne ba da, abu ma ya biyo layi kaga abin ya wuce ba ga shi ne su ma wa'annan da suka ga annoba wannan ya mutu wannan ya mutu wannan ya mutu kawai suka tattara maza a bar garin kawai shi kenan sai suka fita gujuwa daga mutuwa wa hum qawmu min bani isra'ila hum qawmu min bani isra'ila wato wasu mutane daga bani isra'ila wato mutanen wani annabi ne ana cewa hakim sunan annabi فقالهم الله موتوا في الله يموتوا كموتوا فلما فروا يا عند suka gudu suka yi nisa daga garin su sun kai kwana tafa suna gudu suna tafiya tafiya kawai tafiya kawai sai Allah ya ce musu ku mutu fama su jami'a sai suka mutu gaba ɗaya sun ma'ahayahum Allah kuma cikin ikonsa sai ya raya su idan an ce summa to abin ya dan dauki lokaci kenan summa a yawon ai ba da samani ta ayyami wato ya raya su bayan kwana takwas suna mace bidu'ai nabiyyin ta hanyar addu'an annabi hakim ya zamto yana ta addu'a yana ta kankan da kai Allah wa'annan mutane ta da su Allah Allah mun tuba Allah ya ce wannan Allah mun tuba shi kenan sai aka raya su amma dai alaman mutuwan yana nan da tare da su idan ba su bajin da za su sa a cikin su ya da kamar likafan ya zama farita kuma suna tare da wani wari irin na gawa wannan ma yana tare da su shi ne ma shi yake cewa wannan kuma yanzu ya wanzu a cikin yahudawa har yanzu in dai ba yahudi ne ka zo kusa da shi sai ka je yana wani tsoyi irin na gawa malam inna Allah lalle Allah tabaraka ta'ala da zu fadlin alal nasi wato ma'abocin fadla ne ga mutane wa min yana daga ciki raya waɗannan walakin aksar nasi sai dai da yawa daga cikin kafirai la yashkurun ba sa gode Allah to kamar zaka tambaya to ana cikin wannan magana tazu ana cikin maganar matan da aka sake kwatsam sai aka sako magana Allah to me hikima ciki malamai suka ce hikiman da yake ciki duk lokacin da aka samu cika na aure rai yana tsaci to sai Allah ya shigo da magana Allah a tsakiyar mu wato wannan maganganu saboda ya nuna masa cewa matuƙar ba mutum yana sallah to zuciyar za ta samu kafaya zai samu lafiyar zuciya musamman in sallar tana karɓa yayin da kyau zai samu lafiyar zuciya gaba da kiyayya da komai zai yi da kaddara zai gane cewa komai Allah ke yin sa ba dan adam ba saboda haka zai rubuci kaddara zai koma ga Allah zai zama bai da matsala a rayuwarsa shi yasa ana cikin maganar wato matan da aka saka ga yadda za a yi ga yadda za a yi sai a kawo magana saboda me inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar za ga ayyanzu in an sani akai shi ko fito ba yayi kaza ba yayi kaza na kawo mutum shirri aikata aikata to duk in ana sallah in dai aka kiyaye sallah da yadda take to duk wani abubuwa sai ka ga an yi wa Allah labarin ka sai abu na to wannan kuma ana cikin wato wato magana din na matan da shiga din sai aka shigo da wannan magana kuma da wasu sun gudu wa annoba kuma Allah ya ce wasu su mutu to wannan kuma wato za a fara maganganun jihadi ne to tun da maganganun jihadi za a yi kuma sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune sojoji din to sai aka kawo musu magana wato in dai guduwan mutuwa ne to wasu ma san baya sun yi ba su tsira da mutuwan ba saboda haka duk inda kuka aina ma ta kunu zirkum al-mawt inda kuke sai kun mutu ba a guduwa wa mutuwa to innal mawta alladhi tadurruna minhu fa innahu mulaqikum mutuwan nan da kuke gudu sai kun gamu da ita ajalin ka bin ka yake yadda ba ka tsammani kuma sai a tadda ka saboda haka ko kwana talatin da muka yi yanzu ko kusan talatin muna tafiyar nan ya shi mutum darasi ba dai ƙaruwa kai ba kwanakin ka raguwa kai saboda haka to shi ne sai inda za a shiga maganganun wato jihadi sai Allah ya fara kawo wato a wannan saboda a tadda amominai su tsaya su yi yaƙi saboda Allah yana nufin ya umarci wato amoniya da yin jihadi ita kuma rai tana kin mutuwa eh kar ka ga mutum an zo mota ka kawo hari ko ɗan kalare babba ne ko da gare ko shehi ya tashi ya gudu kar kai mamaki a kar kai rai ne ba ya son mutuwa sai ne ba ya son mutuwa har da malam wani ma guduwa ya an dole gudu ai malam rai ne da shi kuma ran ba ya son mutuwa saboda haka dole shi ma in ma hulansa zai bari a wajen dole gudu saboda ne saboda ya tsira da rana to wannan shi ne saboda haka rai baya son mutuwa saboda haka fa qasta hadhihi irsa alladhina farru min al-maut da ma qila lahum lahu mutu ma su jami'a sai su san su gaba daya fa na hadu saboda haka idan idza qadimna ila jihad in mun je jihadi aw da akarna ko kuma muka ki zuwa jihadi fa zalika sawa'un wannan daidai ne in dai game da mutuwa ne dole sai an mutu saboda haka to kaji aya ta ce wa qatilu fi sabilillah kaga wato hikimar za a kawo maganar yaki ne shi ne da aka kawo wannan sharan fage saboda a nuna mana dai ita je mutuwa bara a tsira ba waya za a yi za a mutu Allah sa a mutu cikin imani Allah ka kura yi kuma cikin imani da barka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace Allah ya mana jagoranci za mu kai ne insha Allah Allah ma jagoranci barkan mu da Allah sallallahu alaihi wasallam a jiya wani bawan Allah na so na ganshi yayi wata tambaya mai muhimmancin gaske wanda ya tambaya game da gadon nan Allah sa ya zo shi